الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينظر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ
Allahu akbar Mala Baka Suleiman Allah ubangiji ya saka da alkhairi muna roƙon Allah da ya ara mana rayuwar zuwa shekara kuma mai zuwa Ah, abinda yake cikin jadawali abinda yake na gaba shine kafin wannan muna maraba da manya-manyan malamanmu da bakinmu da suka zo daga ciki akwai ainihin Alhaji Ismail Ah, muna maka barka da zuwa akwai Alhaji Abdullahi Rais shi ma muna masa barka da zuwa sannan akwai malam ahmad muhammad gombe na'ibin imam na wannan masallaci namu na juma'a kuma malamin da ke yin tafsiri a wannan majalisi da safe na mata malam muna maka barka da zuwa sannan akwai alhaji safiyan dpo na lagos wanda shi ma tun da aka fara tafsirin nan kullum muna tare da shi shi ma allah ya samu isowarsa muna maka barka da zuwa yanzu abin da ke gaba shine a nasiha ce ta minti biyar daga ainihin wato malamanmu wanda za mu gaici malam ahmad muhammad gombe don ya zo ya gabatar mana insha Allah ta'ala malam bismillah
yake kujerar naga ta yi tsayi saboda mala albani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، saboda kiyaye lokaci minti biyar aka bani kuma akwai time kifa a gefe na zan takaita kwarai da gaske da farko muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi ya nuna mana watan ramadan gashi kuma har alamu ya fara nuna cewa wata ya fara tattara kayan shi ramadana walla mudbiran to wannan abu ne da ya kamata mu gode wa Allah da ya ba mu lafiya da tsawon rai da muka ga wannan lokaci na fara tafsirin da kuma ainihin rufewa a kaga tun da aka bude tafsirin nan kun san na zo nan to tun da muka rabu da malam ba mu ƙara haɗuwa ba sai yau sai yau da safe ku sai yadda abubuwan suke da yawa wallahi sai dai a waya budewa da rufewa tun da muka bude tafsiri ba mu karo haɗuwa da shi ba sai yau amma dai ana waya to muna fatan abin da muka yi Allah ta'ala ya karɓa mana Allah ta'ala ya sa a cikin mizani hasanat sannan mu gode wa Allah waɗansu da yawa fa an fara azumin nan da su amma ba ƙare da su ba lazu nake magana da wani yake cewa shi bai taɓa ganin ramadan da aka yi rasuwa ma irin wannan ba wallahi an yi rasuwa a wannan watan ba ɗan kaɗan ba to kai da Allah baka tsawon rayuwa ɗin ka gode mishi bisa wannan ni'ima kuma ka ribaci aron kwanakin da ya baka wannan shine babban darasin da zaka ɗauka su da suka rasu ba laifi suka yi wa Allah ba kai da ya barka kuma ba wani abu ka bashi ya barka ba falala ce ni'ima ce rahama ce to a gode masa a kuma yi amfani da ita sannan abu na gaba mu yi ƙoƙarin koyon ko ɗabbaka darussan da muka koya cikin ramadan bayan watan azumi mu ci gaba da applying abubuwan da muka koya cikin wannan watan shine babban abin da ke da muhimmanci masallatai suna cika wuraren karatu suna cika amma da an gama azumi shikenan sai ka daina ganin mutane kuma mutane suna nan fa babu inda suka ji to gaskiyar magana yan uwa mu kokarin ci gaba da ayyukan ibada kiyaye sallolin farilla karatun qur'ani duk wani wuri da ka saba yi azkar a ci gaba da yin shi ko da azumin ya wuce saboda ubangijin ramadan shine ubangijin sauran watanni ba wai ramadan allah shi daban sauran watanni allah su daban ba mu gane wannan abun da kyau sannan abu na gaba na kusa da na ƙarshe wanda zan ja hankalinmu gaba ɗaya ana cikin wani irin yanayi wanda yake marar daɗi na ƙuncin rayuwa musamman a yankin arewacin najeriya namu ya fi tsanani in ka kwatanta da wani ɓangare na ƙasan to ya zama wajibi mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da kai kukanmu ga allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya fi ƙarfinka shine ka koma ga allah da muna cikin yanayin da ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin kowaye duk wani mai tunani tunanin shi ya ƙare kun ga da ƙarin kuɗin wutan nefa da aka yi duk da ba za a ga tasirin abun ba sai nan gaba daga naira 66 aka yi ƙari zuwa 225 ina fata an gane kamfanoni da yawa sun ce za su ƙara kuɗin kayayyaki idan kamfani na biyan kuɗin wuta miliyan 6 a wata yanzu he sun biya miliyan 22 da 500 to ya ba za su ƙara kuɗin kaya ba su ma an gane ko to gaskiya al'amarin shine a koma ga Allah babu wani abun da ya wuce wannan da zage-zage da wane ne ba zai amfana da kowa komai ba kuma sannan kuma dole mu tashi mu nemi na kanmu matasa musamman mu matasa ittikhazul asbab yana da muhimmanci malamai suka ce inda akwai wanda Allah zai bashi yana zaune bai yi komai ba ita ce na na Maryam a lokacin da take cikin naƙuda zafin naƙuda da ciwo amma sai da Allah ce wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati ki girgiza wannan bishiyar na dabino ta saqit alayki rutban janiya ina fata an gane sai da ta girgiza kafin dabino ya zubo sannan ta ci to saboda haka maganan wai bakin da Allah tsaga ba zai hana shi abinci ba wannan tauhidin bahaushen tauhidin ƙarya ne dole sai ka motsa ina fata an gane to mu rage zaman banza yan uwana matasa mu nemi abun ni kuma kar mu ne rena ainihin sana'a kowace iri ce ya fi a ce kana zaman banza allah ta'ala ya karba mana ibadunmu a cikin wannan wata ya kuma nuna mana wasu ramadan din masu zuwa masu albarka da lafiya da imani allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi wannan juhudi da aka yi tsawon kwanaki 25 za kuma a ci gaba da yi dama ana yi allah ya kara lafiya da nisan kwana ya kuma tsare mu da ainihin kowane irin zalal ya kare mu kuma daga sharrin makiya ta kowace bangare subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma amin
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala baga mala ahmad muhammad gombe Allah ya saka da alkhairi Ah, muna maraba da ishawar ɗaya daga cikin malamanmu kuma alalabomanmu shine malam musa barka malam musa husaini barka da isowa Ah, yanzu abin da ke gabanmu shine ko da ke kafin wannan akwai farfesor sadiq umar ya aiko da alkur'anai guda biyar da kuma kuɗi naira dubu goma akan a yi masa addu'a da shi da iyalansa allah ubangiji ya biya musu bukatu suna alkhairi kuma allah ubangiji sa aljanna ita ce makoma so farfesor sako ya iso insha allah ta'ala yanzu abin da ke gaba shine dama muna da malamai guda biyu da zamu ba su yi nasiha ne kuma da mu ayyana wani da wani bane saboda haka malam musa husaini za ka yi haƙuri ka zo kana da minti biyar insha allah ta'ala da za ka zo ka gabatar mana da nasiha akar maka allah bismillah da Allah ya kawo ka ai a'a ku bari akwai kaya a kansa Allah to shikenan kaji malam malam sai ka zaɓi ɗaya biyu inda sai yanzu ka yi ƙur'ani za ka yi wannan shikenan To,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komi mai kowa mai komi wanda ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin miyatti muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya haɗa fiskokinmu a wannan waje mai albarka Allah ya haɗa fiskokinmu a gidan aljannan firdaus hakikanin gaskiya maganan za ta bani matuƙar wahala a gaban manya-manyan maluma na wanda yake a matsayina na ƙaramin ɗalibi gaskiyar magana sai dai babban farin ciki na shine ina gabansu duk abin da na yi ba daidai ba za su gyara min ina roƙon taufiki cikin mintoci da aka bani minti biyar wanda na ci ɗaya yanzu ina roƙon taufikin ubangiji ‘yan uwa musulmi duk wanda yake son taufiki a cikin rayuwarsa ya samu dacewa a cikin rayuwarsa cikin al'amuran da ya sa a gaba to falyattaqillaha fi nafsihi mutum ya ji tsoron Allah a karan kansa mutum ya ji tsoron Allah a maganganunsa mutum ya ji tsoron Allah tsakanin zamantakewarsa da iyalinsa mutum ya ji tsoron Allah tsakanin zamantakewansa da makwabtansa mutum ya ji tsoron Allah tsakanin adalcin da zai gudanar tsakanin 'ya'yan da ya haifa mutum ya ji tsoron Allah a cikin sana'arsa ko aikinsa da yake yi duka waɗannan abun idan kana son taufiki cikin rayuwa to dole ne ka koma zuwa ga Allah wajen fuskanto ubangiji cikin dukkan abin da kake yi a rayuwa ibn al-qayyim ko hassan al-basari yana cewa yana daga cikin alamomin masu taƙawa wanda ake saninsu da su shine sidikul hadith daga cikin alamomin masu taƙawa waɗanda idan an gansu da shi idan an gansu daga tufafinsu daga maganganunsu ake gane su ne babban abu na farkon ji hassan al-basari shine sidikul hadith shine gaskiyan zance duk abin da zan faɗa duk abin da za mu isar to mu isar da abin da yake tabbatacce daga Allahu tabaraka wata'ala da haka yan uwa a matsayin mu waɗanda muka ɗau darussa a cikin wannan wata mai albarka darussan da muka ɗauka cikin ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ya kamata su ba mu courage su ba mu ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da irin wannan gaskiyan zance a ainihin maganganunmu yana daga cikin abin da in na ambaci gaskiyan zance shine ‘yan uwana ma'aikata malaman islamiyya da ma'aikatan gidan gwamnati in na ce ma'aikatan gwamnati shi ma'aikatan gidan gwamnati gwamnati su ne ma'aikatan da suke aiki ƙarƙashin hukuma duka mu zama masu yin gaskiya cikin ayyukanmu ba yadda za mu yi muna matsayin al'ummar musulmi mu ba mu kulla gaskiya ba kuma mu tsammanci gaskiya a wajen waɗanda kila rabinsu ba masu gaskiya ba ne ‘yan uwa musulmi galibi bala'in da muka samu kanmu shine tun daga wayewan gari abincin da muke jefawa a bakinmu galibi na haram saboda me ni malamin makarantar islamiyya ne ni malamin fa primary school ne ni malamin kaza ne ni ma'aikacin ministry kaza ne amma ba zan je bakin aiki ba sai karfe goma sai ya ce ai babu kayan aiki amma a takardar da aka ɗauke ka aiki tana nuni da cewa za ka zo aiki karfe kaza ko da babu kayan aiki ka je lokacin da aka ɗauke ka kuma ka tashi lokacin da aka ɗauke ka saboda idan ka je akwai rubutu da kake yi kaga sidikul hadith akwai gaskiyan zance ta baki akwai na hannu idan ba ka yi gaske ba ka yi magana da baki ba harshenka ba hannunka ya yi rubutu sau da haka rubutun da ka yi cewa na zo karfe takwas ka sani cewa ka fara da ƙarya yan uwa mu ji tsoron allah akan wannan manzon allah ai allah ibnu al-qayyim wannan shaykhul islam ibn taymiya yake cewa a cikin wani wani istinbadi da yayi cewa duk mutumin da yake so ya samu tawfiki falyattaqillah wanda yake neman ilimi ya ji tsoron Allah wanda yake neman najah fi hayati tsira a cikin rayuwarsa falyattaqillah da haka yan uwa shi yasa babban wasiya da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa na farko da na karshe shine walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum sai yace an taqullah yace wasiya yace mulkin sammai da kasai duka na waye na Allah ne gabaki daya sai yake cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wasiya ya yi muku wasiya ku waɗanda aka bawa littafi da waɗanda su maga wanda su gabace ku da kuma kuɗin al'ummar manzon Allah sallallahu cewa anittaqullaha ku ji tsoron Allah amma yace wa in takfuru idan kuka bijircewa Allah fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lalle mulkin sammai da ƙasai duka wallahi na Allah ne duka da kuɗin da komai duka na Allah ne don haka ƴan uwa ku yi haƙuri mu yi haƙuri mu koma zuwa ga Allah idan muka ji tsoron Allah wallahi ita ce za ta gyara mana dukkan kurakuranmu don duk wanda ya kusanci Allah to Allah tabaraka ta'ala zai kusanto da shi cikin bayinsa na kwarai abin da na yi daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah min afuwa malam albani Allah saka muka da alkhairi gidan rediyo da gidan talabishin duka nasihunka ya isa malam Ahmad Gombe ba irin wasihu bayanai da mu samu akan banganunka ba na tafsiranka yan uwa Allah ya saka bayan Allah nan da alheri ba wai dan ina kallon fiskan su ba na ji abin da su gabatar na zo nan sau daya Allah ya saka muku da gidan aljanna da ku mahalarta dan in babu ku ba za mu iya tsaya mu ce komai ba Allah ya saka muku da alheri masu midiya masu isar da sakon alkhairai wa duniya Allah ya ba ku lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله الله ubangiji ka ba mu takawa kafin in kira wanda zai jawabi na gaba akwai wasu bayan Allah da suka aiko da wani akwai wanda ya aiko da naira ɗari biyar ya ce masa addu'a a iyayensa Allah ubangiji ya jikansu kuma bukatarsu Allah ya biya masa na alkhairi to sakonka ya iso muna addu'a Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi iyayen kuma Allah ya jikansu wannan ta aiko da naira ɗari biyar a roƙa mata Allah Allah ya bata miji na gari sannan kuma yatta bata da lafiya Allah ubangiji ya bata lafiya sannan akwai wanda ya bada naira ɗari biyu shi ma ya ce a roƙa masa Allah bukatu suna alkhairi Allah ya biya masa a ƴan uwa akwai saƙo da Alhaji Ibrahim Bura wanda na san kusan kowa ya san waye Alhaji Ibrahim Bura babban dan kasuwa ne a cikin wannan gari na Gombe kuma makoci ne ga wannan masallaci kusan duk shekara yakan kawo mana zakka wannan masallaci bana ma ya kawo mana kuma kullum duk shekara abin yana karuwa tun daga dubu ɗari ba za a kawo dubu ɗari da hamsin bana kuma an kawo mana naira dubu ɗari biyu ya ce ga dubu ɗari biyu naira dubu ɗari a sa a kwamitin marayu ga dubu hamsin a sa a kwamitin da'awa ga dubu hamsin kuma wannan kuma yace na malami saboda haka alhaji ibrahim bada sakonka ya iso allah ubangiji ya saka maka da alkhairi ya ƙara wa dukiyarka albarka ya kuma ainihin ƙara wa rayuwa albarka a jawabi da za mu saurara yanzu na gaba a gurguje insha allahu jawabi ne na godiya daga bakin media daga ainihin wato wakili da zai wakilci media committee ma'ana media committee shine karamin kwamiti ne da ke kula da gudanuwar wannan masallaci wanda board suka nada mu wanda nake jagoranta amma wanda zai gabatar da jawabin shine ɗaya daga cikin wanda muke ainihin gudanar da wannan aiki ta da shi Alhaji Muhammad Sani Bashir shine zai zo ya gabatar da jawabi a madadin media committee insha Allah ta'ala Alhaji Sani Bashir bismillah minti biyar yake da shi insha Allah amma bai kai minti biyar din ba muna maraba biyar
Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفوان الله إنا مرحبا Uh, kamar yadda chairman na media committee ya ce ni an umarci ne na zo na gabatar da jawabin godiya a madadin media committee amma kamun aje ga haka yana da kyau al'umma musulmi da suke zuwa wannan masallacin su ga su fahimci structure na wannan masallaci namu lallai wannan masallaci namu tana da wasu bangarori da yawa akwai bangare na ita board din gaba daya board of trustee na wannan masallacin wanda a yanzu ciyaman ɗanmu shi ne alhaji adamu malala bai samu daman zuwa ba amma insha Allah ah, prof- prof prof yana nan zai wakilce shi akwai kuma ɓangaren majalisar malamai wadda shi shek albani chief imam na wannan masallacin shi yake jagoranta abin da ya shafi malanta a wannan masallacin muna da manya-manyan malamai a wannan masallacin alhamdulillah ga malam ahmad ga dr talle ga malam murtala duk wa'annan malamanmu ne a bangaren kamsu salawat ma muna da malamai dukkan su hafizan alkurani ne alhamdulillah lazi bi ni'mati tatimu saliha muna godewa Allah subhanahu wataala sai bangaren administration shine sai aka bada akwai media committee tana wakiltan board ne ita wannan media committee ita ne take hada alaka tsakanin abin da yake tafiya a masallaci da kuma ita board da kuma majalisar malamai an fahimci wannan ko to a karkashinta ma kuma akwai social media wannan social media din ita karan kanta ita ma wata kwamiti ne mai zaman kanta wanda tana da ciyaman ɗinta kuma ina saman sun kai mutane goma sha ɗaya haka ne to alhamdulillah wannan shine structure din a gaba kaɗan kuma insha Allah wayansu kwamiti ma za su fito irin kwamitin marayu da sauransu to wannan na yi ne kaman a yi ta'arifin yadda structure din yake to godiya na farko dai muna godiya Allah subhanahu wataala ne ba mu aron rayuwa mu muka zo gashi nan an yi wannan tafsiri an gudanar har yau a za a kulle alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wataala muna godiya na musamman ga shi chief imam na wannan masallaci malam albani malam adam albani ko kuma sheik adam albani kamar yadda alaraman sa yace ko kuma honorable sheik adam albani tsawon shekara goma ina tsammani ko goma sha ɗaya yana tafsiri a wannan masallacin wannan dacewa ne muna gode Allah subhanahu wataala mu muna roƙon Allah ya saka masa da alheri Allah ya karbi wannan ibada muna godiya na musamman ga malam Ahmad malam Ahmad shine wanda muka sani dai a cikin malamai wanda muka sani na biyu bamu sani ba ko turu malam Albani yazo har malam yazo ya koma America kuma yanzu kuma ya dawo muna ta addu'a kuma gashi ne akwai Dr. Talle akwai kuma malam Murtala dukkan su Allah ya saka musu da alheri amma wayannan malamai guda biyu ko shakka babu kun sani cewa dukan su biyu suna gudanar mana tafsiri a wannan masallaci malam Ahmad shine yake gudanar tafsiri na mata wanda da can malam Albani ne yake gabatarwa to Allah ya saka masa da alheri kuma mun ga wajen kullewa mun ga fa'ida kamar yadda yanzu ma muke ganin fa'ida Allah ya biya su da aljanna ba za mu iya biyan su ba sai Allah subhanahu wataala godiya tamu dai har yanzu wannan godiya a madadin media ne ba a fahimta media committee muna godiya ga alarmomin akwai alarama abubakar alfullati shi ma mun jima yana ba da gudumawa wannan masallaci ya jima yana ba mu gudumawa allah ya saka da alheri allah ya saka masa da alheri akwai kuma alarama abubakar siddiq wadda shi ne headmaster na wani makaranta da yake karkashin jagorancin malam albaniya nan kusa wadda shi ma shi ne yake alarama ma malam ahmad yin tsawon shekara uku kenan nake tsammani allah ya saka masa da alheri to ba za mu manta limamin kamsu salawat mu ba su ma dai allah ya saka musu da alheri godiyar mu ta musamman ta hudu shine akan social media wadda ciyaman ɗinsu shine injiniya mai kano da kuma sauran akwai assistant ɗin shi malam aminu da sauran jama'a waɗanda ambata sun kai wajen goma sha ɗaya gaskiya ba ƙaramin aiki suke gudanarwa wannan gurin ba wannan aikin nasu ko shakka babu shi ma jihadi ne allah ya karba allah ya saka da alheri ba za mu manta da yan hisba mu ba wayannan bayan allah ba ƙaramin gudanarwa suke bayarwa wannan masallaci ba yan hisba ɗin wayan sun su manya wayan sun su yara matasa ƙanana kuna gani dai suna ƙoƙari kuma suna haƙuri da wannan al'umman har ma a ɓangaren mata akwai hisban nan muna musu godiya Allah ya saka da alheri Allah ya biya su da aljanna godiya ga ɗaliban ilimi akwai ɗaliban ilimi na dindindin akwai wanda na sani su muhadaran da ake gabatarwa kullum baya wuce su akwai kuma ɗalibai na tafsiri to to duka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke saurara Allah ya sa a dalilin zuwan mu karatu din nan mu carci mu zama mutanen kirki Allah ya biya mu da aljanna sai godiya ga dukkan dalibai wanda ma suke sauraron mu a social media akwai dalibai da yawa yanzu kun san daliban kun san karatu yanzu ba karatu wannan akwai ka- dalibai wato factual dalibai wanda suna nan ne a duniya wani su ma ba a Nai- a Najeriya suke ba yanzu haka ma suna sauraron mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke saurara wannan shine jawabin godiya da zan yi tunda na ganna da sauran minti ɗaya ko minti biyu ba zai hana dan ce wani abu ba game da su malaman nan gaskiya dai ni kam ina jin daɗin mu'amala na da wayannan malamai namu gaba ɗayansu dukkansu hudu wayannan manyan malaman namu da suke zuwa su karantar da mu anan Allah ya musu baiwa da tawadu wannan abun yana min daɗi kwarai da gaske kuma ɗalibai ma suna zuwa suna gaya min irin wannan cewa suna jin daɗi kuma yanzu ba ma wai wannan mu'amalan ba mu'amalan har da wata mu'amala kun fahimci mu'amalan ko ba sai na yi bayani ba yi to Allah ya saka musu da alheri muna godiya muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba maryam Allah ya kara maka lafiya wannan mura da kake yi Allah ubangiji ya baka lafiya ya sha fara ne a gare ka a a gurguje yan uwa saboda mun ce in Allah ya da ba za mu fice lokacin da muke tsayawa lokacin karatu ba a mai jawabi na gaba akwai ɗaya daga cikin a, mana wanda ya wakilci ciyaman na board namu na makaranta da masallaci na wannan guri Alhaji Abubakar Yara Foundation wanda zai wakilci ciyaman shine Professor Aliyu Usman Alfati a vice chancellor na Gombe State University shine zai zo ya gabatar da jawabinsa yana da minti biyar insha Allah ta'ala akara an kai da bismillah akwai wani ban Allah da ya kawo ɗari biyu shi ma ya ce a masa addu'a Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وبمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa ina magana madadin chairman na board of trustee na wannan masallaci da makaranta babanmu alhaji adamu malala wanda allah bai kaddara ya zo halattar wannan rufe karatu ba ya bayan ɗan saɓani wanda zai yi a madadin board of trustee na ɗaya godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala bisa kaddar rayuwarmu zuwa wannan wata mai albarka har azumta da muka yi yau kwana 28 muna fata allah karban ibadunmu da muka gabata a wannan wata mai albarka na biyu godiya ga shi malam albani wanda ya ɗauki nauyin karantar mu a wannan wata har da ma darussa da ake yi wanda ba cikin azumi ba muna mishi godiya muna tashi addu'a allah ƙara rayuwar shi albarka Allah ba da lafiya biyu san kwana ne albarka Allah kuwa albarkaci zuriyar shi da namu gaba daya sannan ita kwamiti na media wanda suke ɗawainiya kai kawo game da shirye-shirye na wannan tafsiri da tahajjudi da tarawi da duk dai ɗawainiya na wannan masallaci da ake a cikin wannan wata mai albarka muna miƙa godiya muna muku fatan alheri duk wannan ayyukan ga wata Allah samu manufa mai zani ranar tashin kiyama na ƙarshe mu al'umma da muke tara mu halarci wannan karatu wanda in ba ku kaftin ba zai yi ba muna godiya bisa haɗin kai da aka bayar da ake halarta cikin kwanciyar hankali da tsanaki ba tashin hankali ana samun yawa gudun haɗin kai da mutane hizba da sauransu muna muku godiya muna kuma ta ku addiya kamar yadda aka zo aka taru a wannan kautuka da muka yi wannan kwanaki da kuma sauran kautuka da ake yi na bayan azumi da sauransu muna fata allah tara mu gaba da cikin wannan ladan allah haɗa mu kuma a janato fidau ran tashin kiyama Ah, da wannan ɗan kalmomi zan ce ina fata allah nuna mana maimaita mana wannan wata mai albarka baɗin baɗaɗa allah sa da mu da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya farfesa ali usman alfati vice chancellor na gabasai university allah ya saka da alkhairi muna yi wa shi chairman na board of trustees na wannan masallaci da makaranta alhaji adin malala wanda bai samu zuwa ba sakamakon girma da kuma rashin lafiya muna roƙon allah da ya ƙara masa lafiya ya ƙara wa rayuwa albarka ba za mu gushe ba muna mika a godiya da muna mika addu'a ga ciyaman na farko kuma ma'asas na wannan masallaci alhaji abubakar ya arabi shine ciyaman na board of trustees na farko kuma shine ya asu wannan guri Allah ya ji kansa ya gafarta masa haka ciyaman wanda ya biyo bayansa mataimakinsa alhaji amadu ya haruna dattijan arziki irin albarka Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske cikin kabarinsu da sauran membobinmu na board waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu ba lokaci bare mu ambace su amma Allah ya san su Allah ubangiji ya ainihin sanya albarka alkhairi da ainihin ni'ima a cikin kabarukansu kafin na kirawo madugu uban tafiya an bani umarnin cewa lalla in bada minti biyu ga alarman da ke jawo malam Ahmad Muhammad Gombe baki da yazo ya mana karatun alkurani na minti biyu malam Abubakar wanda shine na'ibin imam na kamsu salawat na wannan masallaci namu kuma shine headmaster na makarantar da malam Albani yake jagoranta wadda take dan babu menene wanda shi ne headmaster ta inshallah ma'aran ma bismillah muna kana da minti biyu da zaka zo a rera wani alkur'ani don mu saurare ka insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ka shigar da mu aljanna wannan duk abubuwan da aka faɗa nan Allah ka hada mu da shi ya Allah akwai wasu bayan Allah da suka aiko akwai hajiya umama ta aiko da 500 cewa roƙa mata Allah bukatun ta alkhairi Allah biya mata hajiya umama 500 ɗinki ta iso akwai wani bawan Allah da ya kawo 200 akwai wani ma da ya kawo naira 500 akwai wanda ya kawo naira 200 duka suna da bukata a gurin Allah Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi yanzu ba tare da bata lokaci ba zan kirawo madugu uban tafiya a a Sheikh Honorable Bardan Sunna adam muhammad albani gombe ni dai ina nan ban sani ba ni sa ne pa ne ban san menene za a bani ba kai daga ciki eh dan kun san sai na zaɓi mukamin da za a bani ko yawa malam allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam zai zo ya gabatar da jawabinsa a takaice insha allah ta'ala daga shi kuma za mu isar da saƙon hizba sannan kuma sai mu yi addu'a insha allah minti bakwai na bashi minti bakwai na bashi na ƙara musu biya kan na kowa
إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin iyawarsa da falalarsa da alherinsa ya tara mu a wannan ɗaki nasa mai albarka masallaci ba don komai ba sai don a kwalkwalewa da kuma ɗan dakatawa a ɗan huta na karatun alkur'ani mai girma tare da tarjamar ma'anoninsa kun samu ba tafsiri muke ba tarjamar ma'anoni muke yi insha Allah ma'anonin ne ake dan fufutarwa tafsiri sai manyan malamai Allah madaukakin sarki ya karba mana to gaskiya ni ma kusan bayanai na godiya ne wazan yi wa wasu bangarori domin ita harkar da'awa bahaushe ya ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka e bai yiwuwa ka yi abu irin wannan ba tare da tallafin wasu bayan Allah ba wanda waɗannan bayan allan irinsu ne suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen isar da sakonsa cikin waɗanda suka zauna da manzan allah akwai waɗanda suke sakatarorin wahayi ne su aikinsu daga an sauke alkur'ani su rubuta su ajiye wa manzan allah allah haka annabi ya naɗa su aikinsu kenan akwai waɗanda in an zo fage na taimako da gudunmawa don a kai addini inda bai je ba su kuma za su fitar da kuɗi ba sa tsoron fitar da kuɗi suna yin kyauta da sadaka wanda ta irin mutanen da ba sa tsoron talauci irin su sayyidina abubakar irin su sayyidina uthman da dai shauransu akwai kuma waɗanda idan ka zo ka fusata a gaban annabi ka nemi za ka wa annabi rashin mutunci to su kuma billahi lazi la ilaha illa huwa za su ma rashin mutunci su ma yanzu nan za ka ji an ce da ne an adriba unuqahu ya rasulullahi banne in fille wuyan shi tunda ya zo zai mana rashin mutunci a wannan wurin irin su umar dan khattabi Allah ya hada mu da shi a aljanna akwai kuma wannan filin daga aka je za a buga da kafirai ko arna wato su ba sa sakaci wajen su ga cewa an yi ba ta kashi yanzu nan za su fitar da karfinsu su dire irin su sayyidina aliyu ga danga kusar yaki Allah ya hada mu da su a aljannar firdausi akwai wanda shawarwari suke ba wa manzon Allah jama'a annabi yakan yi shawara da su har Allah madaukakin sarki yake siffanta hidahi da waɗannan sahabbai cewa wa amruhum shura bainakum al'amarin su shawari ne tsakaninsu to wannan da'awa da kuke gani wallahi ba ni kaɗai nake tafiya da ita a wannan masallacin ba akwai mutane da yawa wasu a ciki wasu a waje wasu a kudu wasu a arewa wasu gabar wasu yamma wasu ta sama ma yawa wasu kuma ta ƙasa suke zuwa duka kowa yana ba da gudunmawar shi to zan ɗan ambaci wasu ɓangarori wasu zan yi su a dunkule wasu kuma in yi su a ainihin wato farfashe na farko dai ina addu'a ga shi alhaji abubakar ya yi arbi allah ya gafarta mishi wanda in ba dan ya samar mana da wannan cibiya ta gina wannan guri ba wanda kowa ya san tarihin wannan gurin yadda yake a farko da kuma yadda wannan bawan Allah Allah ya taimake ni ya juya wannan abin ya dawo gurin alkhairi yau gashi an waye gari ana kyankyashe bayin Allah ana nasiha ana karantar da mutane wallahi mu sani cewa wannan aikin da ma Alhaji Abubakar yayi Arabi yayi wato yayi shi a lokacin da ake tsakiyar bukatarsa kuma yayi shi a lokacin da zai amfani al'ummar jihar Gombe to muna addu'a Allah ya gafarta wannan dattijo Allah ya hada mu da shi a aljanna abu na biyu ina so ne godiya ga su main committee wanda a ƙarƙashin jagorancinsu muka samu damar gabatar da duk wasu abubuwa na ibada tun daga sallar juma'a hudu ba ta'aliman na sati-sati tafsirin alkur'ani muhadarori gayyato malamai da dai shauran wasu abubuwa wanda suka wananci waɗannan wanda duka aiki ne na approval ɗin su main committee wanda a lara asihim Allah ya ji kan shugaba na farko shine shi Alhaji Abubakar yaya Arabi sannan sai Alhaji AA Haruna Allah ya gafarta mihi sannan kuma yanzu Alhaji Adamu Malala yake jagoranta muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi akwai membobin wannan committee kowa da mukaminsa muna da sakatare muna da tirejara muna da pro muna da kowa kamar shi professor elnafati kamar alhaji jalaluddin arabi wanda shi ne chairman na naiko na najeriya a yanzu memba ne a cikin wannan ainihin wato kwamiti babban kwamiti na wannan masallaci sannan kuma da shi malam mahmud arabi regional manager na ainihin wato unity bank allah ya saka musu ba sai na ambaci dukansu ba in na ambaci ainihin wato zi- abin nan zikirul ba'adi na ambaci wani bangare ba sai na hada da sauran ba Allah ya musu albarka sannan sai media committee ina yi a gurguje ne saboda rashin lokaci media committee wa alara asihun shi kwamanda na hizba shi ne ciyaman ɗinmu ni ma memba ne a gurinsa ni ma umarni yake ba da kuke ganin sa nan an gane magana da kyau ko ni ma zan yi wani abu yana tambaya ciyaman ya ayi ka ba ko kar a yin yace ya malam a dakata yance to Allah ya saka da alheri to shine ciyaman ɗinmu na media akwai su alhaji muhammadu sani bashiru ali wanda ya tafi yanzu akwai su alhaji ibrahim arabi waɗannan mutanen guda biyu da na ambata akwai wani sirru tsakanina da su ina addu'a wannan sirrin allah ya haɗa mu da su a aljannar firdausu tsakanina da su akan wannan sirrin sai wata murasaba ta kama zan gaya muku wani sirri na shi muhammadu sani bashiru ali wanda ya tafi mai ɗan muramuran nan wala akwai sirru tsakanina da shi baba ibrahim ibrahim arabi akwai sirru tsakanina da shi Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai membobi irin su almusanna arabi irin su abin nan dalhatu abin nan elnafati irin su hamza darakta irin su wane ne malam mahmud arabi shi ma mun faɗe shi alhaji muhammad umar alheri bread dukansu waɗannan membobi ne a ciki muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairin Allah sannan sai a gurguje social media abokan aiki kenan ɗazu malam ahmad ya faɗi wata magana a kansu na ji daɗinta shine aikin da muke na da'awa jama'a ina mai tabbatar muku wallahi daidai muke ba abin da ya bambance mu da su waɗannan 'yan social media masu yaɗawa domin in za za ka kunshe kanka ka yi a ɗaki ba wanda ya san kayi ina za ka samu ladanto amma aka fantsa mahi fa inil tabasat ko idan ta fantsa ta shiga duniya to shikenan sai ka ga kowa yana kwamen yana malam Allah ya saka da alheri malam Allah ya albarka ana musu addu'a ana mana addu'a Allah ya saka musu da alheri ga sunan wallahi ko menene ke gabansu in dai lokacin karatu yayi za su bar komai kar ku manta bayan Allah nan suna da mata suna da ƴaƴa suna da iyaye suna da kanne suna da yayu duk da wani yadda kai kake jin kana da ita a matsayinka na mai sauraro ko ɗalibi to su ma suna da ita amma haka za su tattara su ajiye komai su zo su zauna yanzu ga malam yakubu mai kano shine ciyaman ɗinsu ma'aikaci ne a ministry of works a kun san ministry kai ke daga jima ministry of works kai ka san akwai aiki a cikin ministrin aiko ba ministrin malalata ba ne haka ne ko ba haka ba amma haka zai bar wannan works din duka gaba ɗaya ya ajiye su ya zo ya zauna a ita abin da hine cewa man kaza ya yi kaza kaza ya yi kaza kaza ya yi kaza a cikin su akwai mai ɗauka da kyamara gahi yana zaune a cikin su akwai mai audio malam usman gahi yana zaune a cikin su akwai yan tiktok ma gaba ɗaya eh su malam su malam ismail baban maryam abin Ismail Muhammad Yambi ga Adamu Ali baban Maryam ga Usman ga Usmaniya guda uku muke da su Usman da Usman da Usman ga baki daya ga Umar Falo ne ko Fafa Lolo ni ba zan sai abin nan Falo ne suke cewa ni dai na kara mar da Fafa Lolo Allah ya saka musu da alheri dukkan su kowa yana bada gudunmawa ga Isa Wali Abubakar Allah ya saka mala Ahmad Isa Walin nan duk wani clip da ka gani yanzu yana yawo galibinsa in ban ce duka ba shi yake yankansa ya watsa a tiktok ne a ina ne ana ta gani kwanakin baya da naga irin mabiyan da suke kallon karatutukansa namu wanda suke yake dorawa wallahi sai da ne mamaki miliyoyin mutane malam suna bibiyar karatu Allah ya saka da alheri akwai malam Aminu Ladan Kolihi ne mai kula da menene Facebook ya samu karaya a yatsa yanzu haka akwai dori a hannun shi muna addu'a Allah ya saka masa da alheri duk karatunmu da kake gani a Facebook shi ne yake zuwa ya kafa kyamara ya ɗauka ya yaɗa wa duniya waɗannan bayan Allah ba mu abin da za mu ce musu sai dai mu ce Allah ya biya su da aljanna alarammomi jama'a masu ja mana baki ga malam abubakar suleiman alhullati malam abubakar suleiman alhullati ba a nan muka fara tafsiri da shi ba ina jin akalla yanzu kusan shekara goma sha bakwai muna tafsiri da malam Sulai- abubakar suleiman domin mun yi kusan shekara bakwai ko shida a masa abin nan a masallacin lokos tare da shi ban sani ba malam za ka iya rike shekarun ya kai rike shekara biyar ko shida kam ko sama da haka to sannan yanzu muka zo muka yi shekara sha ɗaya a nan kaga kusan shekara goma sha bakwai mutum ya kai kuma wallahi da kuke ganin sa nan babban ma ai kuna zuwa kuna jin darasin sa malami ne na Allah murabbi wallahi ilimi yake da hiba dan kadan ba in aka yi wata karaskiyar ma ni yanzu zauna in jamar baki billahi la ilaha illa hu. amma tawazu'un sa da kankan da kai zai zo ya zauna ya ja mana baki wannan ba karamin alheri bane Allah ya saka masa da alkhairi shi kwa malam Abubakar mai ja malam Ahmad yanzu muke magana da malam Ahmad mu dai tunda muke ba mu taba ganin mawa da aran ma mai nutsuwa da tawazu'u da kankan da kai irin malam abakar ba in yi min wani abu da ke ni ka san dan wani lokaci nari nari ne hakan nan akwai dan buɗe wuta wuta aka buɗe wuta na buɗe wuta ne faɗa ne faɗa sai aka rama kalla aka rama kalla aka rama kalla har in gama maganganun da zan yi ba zai ce komai ya ce aka rama kalla aka rama kalla Allah ya haɗa mu da shi a aljanna akwai tawazu kuma ga hadda na ce to qur'ani shi ya sa ma sai mu ma Allah ya saka mana sai ci gaba ki daya Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alheri su sannan ba za mu bushe ba muna godiya ga 'yan hizba ga kwamanda kwamanda kan har an yi rigima da hima an ce kwamanda shi asali ba mu yanci ne ta naɗa shi ba amma amma gaba ɗaya ya tare a ina a miyati komai namu komai namu yana nan komai duk sauran gurare za a tura musu wakilai amma mu shi ne gaba ɗaya a gurinmu ina fata an fahimta allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya shi da aljannar firdausi to sannan ba za mu gushe ba muna godiya ga waɗanda suka taimaka mana wajen yaduwar karatun nan musamman waɗanda suka ɗauki nauyin karatuttukan nan aka sa a gidajen talabijin da rediyo farko muna godiya ga alhaji jalaluddin arabi ciyaman na naiko na najeriya yanzu wannan bawan allah tun fara tafsirin mu shekarar farko ya fara biya ana sakawa a gidan tele- abin nan, a gidan rediyo shine mutum na farko mun share kusan shekara uku ko hudu ko biyar ma ba wanda ke biyan tafsirin nan sai shi da haka kafin mu yi wa kowa godiya a cikin masu biya a sa karatun nan wallahi za mu fara wa addu'a saboda naka shine naka haka ne ko ba haka ba yawa wanda kuma yace tun safiya yana tare da kai to ko da yamma ta yi yace ya gaji ya kamata kai mar uzuri ai ko to balantana ma bai gaji ba har yanzu shine sahun farko mukan biya tafsiri ta hannunsa tun kafin ramadan wani lokaci da sati biyu ko wata daya alhaji jalaluddin arabi allah ya saka ma da alheri yakan kawo mana drum biyu na diesel ko kudin diesel saboda muna da babban janareto da ake tarawa domin gabatar da tafsiri da tahajjud da tarawihi da komai banda wannan yana yin abubuwa da yawa wa family ɗalibai duka yana kokari Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka shine na farko wanda zamu fara wa godiya mutum na biyu a wannan fagen shine wato honorable wato Bala Bello Tinka Bala Bello Tinka shekara kusan biyu yana ce min zai dauki nauyin karatu na to abin sai a samu yar makara sai ya zama duk gidajen rediyon an yi dominatin lokacin to bana da kansa ya kira ne ya ce malam kafin a yi dominatin ba ma maganar gidan rediyo ba za mu cilla gidan talabijin ne ma gaba daya ya ce ka zaɓi gidan talabijin ɗin da kake so ka faɗa min zan biya ko nawa ne a sa tafsirinka muka tuntuɓi albani tv suka gaya mana kuɗi na kira shi na gaya mar ya ce a bashi akawun nan ba aka bashi ya hankaɗa musu kuɗi gaba ɗaya aka ci gaba da sa wannan tafsiri allah ya saka mishi da alkhairi na uku shine wato alhaji babauro abin nan da tuwa alunkumu da tuwa alunkumu shi ma muna zaune ya kira mu bala billacinka bayan ɗaukar tafsiri dai yanzu ba ku ji lasifikar mu garau ta koma yanzu babu karta ba hamami ba ba karta ba hamami in ji masu tallan magani ko to wallahi ya zo yi wannan aikin ya turo aka yi renovating ɗin gaba ɗaya kayan sautin nan tun kafin ramadan ake magana da shi a gidan malam ahmad muka yi mitin ɗin ranar na kira shi na ce masa ya maganar da kace yace aiki ma malam gobe za a turo ayi alhamdulillah ya zo yi wannan wannan aiki ya rano becin last speaker na yanzu kowa yana yaban last speaker mai yace ta gyaru dama mun jima muna ta addu'a dan abin har muka fara tunanin mu ko aljanu ne kan suke lalata mana last speaker nan ne ka mu yi gyara mu yi gyara ko ba haka ba na ba mu yi gyara mu yi gyara ba za su iya ba ko gaskiya ne haka ne ba za su iya ba Allah ya taimake mu wallahi malam mu gyara mu gyara mu gyara abin yaki amma da ikon Allah yanzu ga ashe abu ral to kuma dama gogan naku ko dama bata gyaru ba muryar tasa dama daidai gwargwado tana dan ainihin wato dagawa insha Allah Allah ya muku albarka gaba daya Allah ya sa mu dace so muna godiya bala bellacinka da wannan aiki da kai mana sannan she shi ainihin wato da tuwa alin kumu wanda shi kuma musamman ya kira ni ya ɗauki nauyin karatun nan a kaftan tv shi ma ana sakawa yanzu daga karfe tara zuwa goma na dare sannan shi da tuwan nan ya turo mana kuɗi kwanakin bayan naira miliyan ɗaya aka raba bayan allah allah ya saka mishi da alkhairi wanda wannan duka suna nan muna ta gudunmawa muna ta tafiya tare da su ba za mu manta da akawunta janar na ainihin wato Gombe State ba Alhaji Aminu Yuguda wanda shi ne magatakardan harkokin kuɗi a wannan ainihin wato jiha ko kuma mu ce babban akawu na ainihin wato harkokin kuɗi na wannan jiha shi ma musamman ya kira mu ya ce a ɗauki na tafsiri aka saka da azu malam Ahmad ya gabatar mana da godiya domin da ya tashi sai ya ɗauki nawa na maza ya ɗauki na na malam Ahmad na mata da haka ku kuma sai ku turo takaddun neman aure sai mu haɗa aure tsakanin maza da mata insha Allah ta'ala Allah ya saka masa da alheri so don haka ya ɗauki nauyin tafsirin maza ya ɗauki nauyin tafsirin mata Allah ya biya shi da aljanna sannan ba za mu gushe ba muna godiya ga alhaji ali isa jesi jama'a alhaji ali isa jesi kace mai gaba ɗaya ko to Allah ya ba da lada lalle ya zama mai gaba ɗaya domin bayan kasancewarsa ya turo mana da gudunmawa na shinkafa ya turo da siga ya turo da kaza ya turo da kaza sannan ya turo da zungureriyar takardar appointment na legislative aid to the honorable speaker a house of representative on religious affairs kuma insha Allah saboda haka duk ku hada jakar ku za mu tafi Abuja Allah ya yarda Allah ya sa mu dace Allah ya saka masa da alheri Ali Isa Jesi muna godiya ba za mu manta da minista yanzu na transport ba wanda kuma shine tsohon sanata na Gombe ta ina ta arewa sanata Sa'idu Ahmad Alkali Allah ya saka masa da alheri dai dai dai dai sau biyar yana yi wa kayan abinci a kawo masallacin nan a ba masu shan ruwa wata ran ayyo takewa guda ɗari da shinkafa kaza da wane ne da wane ne da minerals mai sanyi da waye takewa guda za ka cika hannunka da shi sau biyar kuma duk lokacin da zai yi wannan aikin umar kaninsa sai ya kira ne ya ce malam gamu ko jiya ma ina jin sun zo jiya ma sun zo don na kama hanya zan tafi mutane daga tafsiri kaninsa umar ya kira ne umar alkali ya ce malam gamu yau ma mun zo ya ce kuma duk garin nan ba masallacin da aka kai kayayyakin nan sosai kamar masallacinka muna godiya sanata sa'idu alkali allah ya saka ma da alkhairi allah ya biya ka da aljanna da wannan gudunmawa da ainihin wato ka ainihin wato bamu to sannan jama'a ina godiya wa yan uwa waɗanda suke ɗalibai da muke tare da su ana wanda wallahi akwai ga kwamanda ga sauran membobi na social media ina gaya musu cewa akwai idanun da nake gani in dai zan zauna akan kujerar nan in kalli nan wallahi sai na gansu ko in kalli nan wallahi sai na hango su ko in kalli gabana nan wallahi sai na hango su to muna addu'a waɗannan ɗalibai da suka gamsu cewa mun kai mu karantar da su ba dan ilimin mu yafi nasu ba a'a wallahi akwai wanda inda za a yi wata karskiya sun kai su zauna da mu su karantar da mu amma suka yi da su zo su gurfana a gaban mu su ji karatu da ku da su da sauran gaba ɗaya ɗaliban mu gaba ɗaya Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya su da aljannar firdausi ba zan manta da godiya ga gidan rediyo na ainihin wato progress radio ba waɗanda suke ɗan sashi su hurko su tashi tun karfe hudu za su ji wani abu da ake sakawa falalar ramadan akwai wanda suke saurara a cikin ko falalar ramadan ana kan yi ɗan nasiha ta minti uku wannan gidan rediyo su ne suka ɗauki nauyi suke saka wannan abu ta hanyar wani kamfaninmu na sai da kayan waya kun san shi mai gidan naku ɗan kasuwa ne kuma mai da'awa ne yauwa amin amin so ina da ɗan kamfani na na sai da kayayyakin waya da ita kanta wayoyin an gane magana da kyau ko wanda muka sa masa suna abu abu fauzan communication fauzan din ma yana nan ko ya zo ne ko bai zo ba bai zo ba yau ko to shikenan ya ya yi ya abin Allah dai ya masa albarka da kai da su gaba da ina fata an fahimta so waɗannan bayan Allah su suka yi sannan malam Abubakar Usman Usman Abubakar Usmaniya wanda shine jami'in da yayi mana wannan menene kuke cewa jingil ne ko meye ne jingil na wannan abun yayi tallata wato ya yada maganar wannan kamfani namu sannan kuma ya saka wannan nasihar a yi ta ya yi addu'a ya fatan alkhairi kuma yanzu ma haka muna tare da su ga hina abubakar usman abinan usman abubakar usmaniya muna tare da shi akwai gamaliyan gama aiki shi ma yana tare da akwai dangwari yana tare da mu shi ma eh yazid aliyu dangwari ne dan muryar inyamurai ne ko yarabawa ne yake yi ne yawa dangwari ko ko muryar gwari ne dau da Allah wai sun ce ku tashi a gan kuma malam usman sai ku yi hakuri eh kuma kun yi kasuwa yau insha Allah ta'ala to wannan shine yazidu aliyu dan gwari to sai gamaliyan gama aiki gashi kai ma eh ga gamaliya masha Allah sai mai gidansu gaba daya Usman Abubakar Usmaniya masha Allah to waɗannan wallahi sun ɗauki nauyin saka mana wannan nasiha gajeruwa minti uku ne mun yi goman farko muka yi goma na biyu muka zo muka yi goma na nawa na ƙarshe duka suka yi ta sawa kullum sai an saka sau hudu a yini Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa masu taimakawa harkar nan ba za su kirgu ba akwai wanda suke bamu shawara akwai wanda suke bamu kuɗaɗe akwai wanda suke mana kaza akwai wanda duka ba wanda bai taimaka mana ba sarkin ayyukan addinin musulunci na masallacin miyati wane ne abdullahi anka eh wani ya ce abdullahi anka mai halin kirki ya da ta zaɓe ya iya nan iya nan na ce ni iya na kirkin ya iya sau malam abdullahi anka allah ya saka da alheri ɗazu malam ahmad a gurin tafsirin mata ya faɗa tun da aka shigo ramadan ɗin nan abdullahi an ka baya barin masallacin nan daga tafsirin mata har sai an yi na tafsirin maza wata ran ma wallahi shan ruwa ya karbi tsashi a nan sai ya ɗan sa wani a bakinsa sannan ya tafi gida to don haka ku yi haƙuri da shi ka san bazan fare ne to da ba sakwace dama da bazan fare to su fa babu na- na na shehu ne don gaskiya aka yi ku ba wani maganan inda inda da haka ku yi hakuri muna dan ja masa burki dai muna dan cewa a dan dinga bin mutane a hankali wallahi ba ma barin sa wallahi ba ma barin sa muna faɗa mar to amma tunda haka tunda ba sakwace ne ko ba ban hware ba yadda zaka ka hana shi gaba daya to yana dan saita mutane a yi hakuri da dan saitin da yake ma in ya dan daka ma tsawa ka ce akar makalla insha Allah za a gyara in ya rankwashe ka kuma ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mala Abdullahi akwai yan uwa da muke tare da su yanzu a nan baya akwai babban yaya na malam musa bin khali ya zo wannan guri akwai malam musa husain abdullahi ya zo wannan guri akwai malam isma'il gashi muna tare da shi wanda kusan kusan zai yi wahala a sati ba mu ga sau ɗaya ko sau biyu ba malam sama'ila ya kamata ka tashi ni meye ne ma kai na gwamna ko ordinator ne ko meye ne Allah ya saka da alheri wallahi wannan bawan Allah da kuke gani dattijo ne wallahi sai kai hulɗa da shi za ka gane dattijon sakarsa yana daga cikin mutanen da nake jin daɗin mu'amalar su Allah ya saka ma da alheri ga Malam Abdullahi Rais shi Rais da kuke gani Malam Abdullahi kaɗan miƙe da Allah kai hakuri wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alheri kuna ganin sa nan wallahi dattijo ne sosai shine mai riƙe da makarantar tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta nan wajen ina ne bayan gudun gidan su malam ahmad ya rogana me sunanta bayan jais me sunan makarantar za ku faɗa min sunanta eh nuri ko to sai abubakar mahmud gumi dai aka santa so makaranta ce wanda ta kyankishe ɗalibai ba ɗan kaɗan ba kuma bawan allah nan yana nan mutum ne nutsatse kamammi in za ka yi hulɗa da shi za ka ji alamun nutsuwa da kwanciyar hankali tare da shi allah ya saka masa da alkhairi a gurguje a tankaɗe a rairaye a mulmule a dunkule waɗannan su ne kalmomin da zan yi amfani da su malam musa husaini allah ya saka ya zo mana ka duba tawazo irin na malam musa wallahi tallahi daga cikin abin da nake jin kunya in naga malam musa a gurin nan galibin zuwan da yake yi wallahi ba ma gayyatarsa muke ba saboda kawai kan- abin nan mu ma irin namu kwamaranci irin namu don ba kwamarin ba kamar malam musa husaini a ce ba za ka buga waya musamman ka ce masa ya zo ba amma wallahi haka zai zo ya lallabo sai ya raɗe sai je ya zauna kawai ya ji karatu yauwa sai a gama sai ya tashi sai ya tafi abinsa in so samu ne ma shi bai so wani ma ya san ya zo ɓuya yake malam abdullahi allah ya saka ɓuya yake wallahi malam musa husaini allah ya saka ma da alkhairi kuma kar ka manta wannan bawan allah da kake gani ya haddatar da ɗalibai sun fi mutum dubu a garin nan a ce an yi bikin yaye ɗalibai mutum ɗari mutum talatin mutum arba'in mutum hamsin ba za su kirgu ba a nan AA Haruna College Allah ya saka mishi amma tawazu'u da kankan da kai wallahi bai san cusa kansa mu ne muke kokari yanzu he mun fito da shi in Allah ya yarda insha Allah ta'ala Allah ya saka masa DPO Locus Alhaji Safiyanu muna tare da shi a wannan guri DPO muna jin daɗin ganin ka a wannan guri kun san na gaya muku kwanakin baya na ce muna ganin jami'an tsaro wata kalmar kai kanka idan zaka faɗa sai ka ɗan yi burki kaɗan hakan nan ka ce to ga wani mai damara fa kar ka je ka dauro ka daura kanka da wata kalma da haka dole sai ka sassauta wallahi DP wannan yana daga cikin mutanen kirki bayan Allah jami'an tsaro inda duk jami'an tsaron mu za su dauko halin Alhaji Safiyanu DP on locus wallahi da sun haye in ka kai mar kes zai bi diddigi yayi duk abin da ya kamata jiya a gurin tahajjud an samu yar matsala tsakanin masu sallah da wasu matasa da suka zo bai ya faru mai ya faru dai bamu da labari cikakke sai mun tashi komanda zai karanta mana komai wannan bawan Allah shi ya shiga tsakanin abin ya kashe wutar mu ba mu ma san an kashe ta ba ya kashe wutar ba mu ma san an kashe ta ba sannan duk ranar juma'a ka lura za ka ga id- dab da zaza sallah za ka ga motarsu na locust division sun zo suna shawagi a wannan guri saboda akwai barayin berayen mashina akwai berayen takalma takalma ko akwai berayen wayoyi to sukan zagaya don su ga wane ne yake irin wannan tabargazar su damke shi muna addu'a DPO Allah ya saka gama lafiya Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da aljanna yan uwa ba lokaci jama'ar suna da yawa dukkan ku in so samu ne kowa in kama sunan shi a nan gurin wallahi in so samu ne kowa amin sun ma'amin to amma zan kama sunan mutum na ƙarshe shine ɗana usaimi miƙe tsaye duk da ka zo ba hula Mi- miƙe ka zo ba hula to allah ya masa albarka da hi da kannansa gaba ɗaya wani abin farin ciki yanzu haka yana daga cikin limaman tahajjud ɗin anguwarmu ko babban malaminsa a ƙur'ani na farko ni na biyu kuma sai yayansa ga hinan naziru ko in ce babbansa dan ƙanina ne miƙe ka su ganka to wannan shi ne babban malaminsa a ƙur'ani bayan ni baban shi ina fata an fahimta to babbar addu'ar da za ku yi min addu'a uku ne na farko Allah ya ji kan babana ya haɗa mu da shi a aljanna na biyu Allah ya bawa mamata lafiya ya sa ta gama da duniya lafiya na uku da ni da ku Allah ya sa mu shiga aljanna amma ni ne farkon shiga wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Insha Allah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kun san minti bakwai muka ba wa malam albani kai za ku tafi ba a yi muku addu'a ba ko dan an gama addu'a za a yi wallahi ku tsaya wanda ya tafi an sha da shi yawa malam albani Allah saka da alkhairi kafin mu yi addu'a an ban umarni na yi jawabi dangane da asusun mu na marayu a kwamitin marayu da muke da shi ko asusu na marayu da muke da shi a wannan kudin da muka tara a bana wanda al'umma suka bada naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da sittin da takwas da ɗari biyar da arba'in mun sayi abinci shinkafa wanda muka raba jiya mun sayi buhu shida kowane buhu naira dubu ɗari da sha biyar kowane mutum mun ba su naira dubu biyu kudin cefane adadin mutanen da muka bawa muka taimakawa tsakanin gajiyayyu da marayu mutum 120 kudin da muka kashe a wannan aiki da aka yi naira 799,500 abin da ya saura a asusu muna da 363,729 kamar yadda muka faɗa shi wannan asusu ba asusu ne na iya ramadan kawai ba asusu ne wanda zai mana ike maimaituwa mana ike tafiya tun daga ramadan har wani ramadan din akwai wasu da suke zuwa guraren mu ake taimaka musu akwai gidajen da muka sani wanda suke wanda suke gurin mu wanda muna taimaka musu da abubuwan da ya sauka na jinya ko wasu al'amura na abin da shafi abinci ko na rayuwa saboda haka yasa muka yi zabin kanmu da kudin gaba ɗaya mu ba da shi bayan sallah wata matsala ta zo da gurin su mun sai da zamu akai daga ciki saboda haka muna sanar da yan uwa cewa wannan asusu yana nan muna buƙatar kuma a ci gaba da turowa a ci gaba da turo kuɗi saboda haka wannan shine abin da aka kashe kuma shine abin da ya saura a yau akwai waɗanda suka turo gudunmawarsu ta ainihin akawun kamar da aka saba babu lokacin da za a karanta su amma muna dungule su gaba daya muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna a a madadin hisba muna neman afuwa da yafiya dangane da ayyukan da muka yi da al'umma watakila wajen magana ko wajen abin da shafi mu'amala mun yi wa wani ba daidai ba bisa kuskure muna roƙon a yafe mana mukan duk wani wanda ya mana mun yafe mun sani ko mu sani ba mun yafe don Allah ya yafe mana gaba daya muna roƙon Allah kuma don Allah ku yafe mana a wannan kenan saboda haka kamar da muka faɗa lokacin da za mu tsaya kenan za mu yi addu'a Allah muna roƙon to lallai batun idi sannan muna sanar da yan uwa cewa yadda muka yi dafifi a wannan guri da daddare yau a wajen karatun malam Ahmad Muhammad Gombe da yake a iyawu masacin iyawu suna da ke jikin da ke cikin gidan alhaji ibrahim mai zare inda yake tafsiri da daddare yau zai rufe tafsirin insha Allah ana gayyatar kowa da kowa insha Allah ta'ala Allah saka mana Ahmad alkhairi idi da muke da shi akwai idi na science village na bypass karfe bakwai ne za a yi sallah idi na darul hadis karfe a karfe shida da rabi ne na a science village karfe bakwai na ainihin wato darul hadis karfe bakwai a hajas karfe takwas hanyar kwami rumbuna kenan Ah, umina hawa'u karfe bakwai nan bayan doma waɗannan shi ne wanda aka bani sanar wanda sanar da su ba na wanda nake da labarin su afuwan akwai ah, wani sabon masallacin idi da aka yi ba na zuwa bana wanda malam murtala ya misali shi ne zai yi limanci a gurin ana kira masallacin sudaniya can wajen arawa shi ma insha Allah karfe bakwai ne za a yi sallar idi a wurin insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya ara mana rayuwar mu ga ƙarshen Ramadan mu ga ainihin wato kuma watan Shawwal don mu gabatar da sallar idi ƴan uwa muna yin addu'a ga dukkan waɗanda suka halarci wannan guri malumanmu shugabanninmu manyanmu dattawanmu matasanmu da yaranmu da ƙananmu da duk wanda zo nan guri ya Allah muna roƙonka duk wanda yake da wata bukata a gurinka Allah ka biya masa bukatunsa ta alheri Allah duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yi masa damuwarsa wanda yake da matsala Allah ubangiji ka yaye masa matsalarsa ya Allah duk wanda yake fama da babu Allah ka yaye masa babu ka wadata shi ya Allah duk wanda yake da sai yake sana'a ko yake kasuwa Allah ka sa masa albarka a kasuwancinsa Allah ba sana'o'i Allah ka sa masa albarka a sana'o'insu ma'aikatan mu Allah ka sa albarka a cikin ayyukansu yan siyasan mu Allah ka sa albarka a cikin siyasansu ya Allah duk wanda ya bamu gudunmawa tun daga farkon Ramadan har zuwa yanzu ya Allah ko a wannan masallacin ko a sauran masallataya duk wanda ya shirya dukiyarsa ya taimaki al'umma ko ya taimaki addini ya Allah ka mayar masa da ninkin ba ninkin ya Allah Allah ka saka masa da aljannar firdausi ya Allah duk wanda suka dauki gudunmawa suka dauki gudunmawa mai tsoka suka ba wa malaman mu a karan kansu ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka kawo zakka wannan masallaci dan a ba al'umma muna musu addu'a Allah ya karɓa wannan zakka da suka bai Allah ka saka musu da aljanna Allah ka biya su da aljanna ya Allah muna roƙon ka duk wanda yake fama da babu Allah ka yaye masa babu halin da muke ciki na kuncin rayuwa ya Allah ka yaye mana ya Allah tsadar rayuwa da muke fama Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah halin rahin tsaro da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah ka yaye mana ya Allah ya Allah ga matsalar tsaro ga matsalar tattalin arziki ga matsalar nufa ta zo na'am dala jama'a ya hakuri akwai dangote foundation waɗannan bayan allah sun ba mu tantan keji guda ɗari an raba wa bayan bayan allah marayu da sauran gajeru allah ya saka musu da alheri Amin.
abu na biyu akwai wani bawan allah da ya turo ƙur'anai guda uku a hannuna ya ce a bani hannu da hannu ɗari a hannuna ɗaya nasa ɗaya na babansa ɗaya na mahaifiyarsa a yi masa addu'a Allah ya ji kansu da rahama shi kuma Allah ya taimake shi to Allah ya musu albarka Allah ya ji kansu da rahama shi kuma Allah ya taimake shi cikin bukatunsa wannan shi ne akwai dagaci wannan bawan Allah da bayin gidan sanin nan kullum muna tare da shi dagaci ne da kake ganin sa karka daina amin ka dauka ko abin nan mukali yake da shi wallahi datti da arziki datti da manawa ma'anar da dagacin da manawa ce Allah ya saka miki da alkhairi akwai Ibrahim Kodiri na wanda ni na ga abuja nan ko da gida mu da wani domin yaron nan wallahi malam akwai ranar da ni ya bani wani tsoro haka kawai ina zaune sai naji ana masallama na fito sai na ganshi ya nace lafiya na ganshi wani wujiga wujiga hakan nan ya ce wallahi tallahi yana zaune kawai ya ji shi in ba ya zo ya ganni ba hankalinsa ba zai kwanta ba ya ce kawai ya zo ne ya ganni mu gaisa haka kawai Allah ya saka masa sona a cikin zuciyar wannan bawan Allah wallahi wannan Ibrahim kai ta ka dawo ta nan su ganka dan wasu ba su san ka ba zo ta nan ka tsaya to gaskiya ba zan manta da ke cikin addu'a ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya biya shi da aljanna insha Allah wannan shine da mantuwar da ne wassalamu alaikum to Allah saka da alkhairi dan wata foundation gaskiya sun cancanci a musu addu'a domin suna yin wannan hidimar a ƙasar nan amma ba a san ana yi ba sai da a wannan shekarar da Allah ya sa suka sanya kwamandan hizba na jihar Kano kuma na Najeriya gaba daya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya zama coordinator na rabar wannan kayayyaki na foundation nasu wanda ya sanya mu ma nan gombe muka shigo ciki muka san ana bayarwa aka kawo mana wannan tanke shi guda 25,000 wanda aka raba a jihar Gombe an raba wa limam- masalatai juma'a an raba wa ainihin kungiyoyin addini har na kiristoci da sauran jami'an tsaro guda- dukka da kungiyoyi daban-daban lungu da sako da local government goma sha ɗaya nan haka duk aka raba wannan kayayyaki ya isa lungu da sako dangwata foundation allah ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara wa dukiyar dangwata albarka yana yin wannan abun a gombe nan ana yi amma ba mu san ana yi ba wallahi sai a wannan karar allah ya saka musu da alkhairi nefa yan uwa sun yi ƙarin kuɗi muna fama da rashin tsaro muna fama da matsala na abin da ya shafi tattalin arziki ga kuma nefa ta zo ta so muna roƙon Allah ya kawo mana sauki da ɗauki a ainihin nan afwan ƙarin addu'a akan Dangote Foundation yawa jama'a.
yawa Akwai ɗan Malam Musa Hussein wanda ya samu irin matsalar da ɗaya daga cikin ‘ya'yan Malam Aminu Eh, wanda Allah- suka samu na ƙuƙulewar zuciya wanda aka je aka yi aikin a Lagos. Naira miliyan bakwai da wasu dubu ɗaruruwa wallahi waɗannan foundation ɗin suka biya aka yi masa wannan aiki. Wato akwai abin da ɗazu muke magana da su kwamanda da Malam Ahmad. shi ne akwai wasu alkhairai da wasu mutane suke yi wallahi rashin masu amana za su isar da za su isar da saƙon gurin al'umma ya sa kamar ba a sanin suna yi yanzu sai yanzu ne ta bayyana a dai shekara da shekaru dangote yana fitar da biliyoyin kuɗi billions yana sayan waɗannan shinkafa ana raba bayan allah amma ba a sanin ana yi ku yi haƙuri dole mu ne mu faɗa mu faɗa tun da yanzu ta yi so mu mun shaida wa jiki da shahidun min ahaliha to dole za mu yi jawabi yanzu wanda kuma a baya da aka ba su ba sa yi mu ja hankalinsu da su tsoron Allah kun ga yau mutu bala sara'i tun daga nan duniya ta fara zuwa Allah ya sauwaƙe Allah kuma ya yayi Allah ya saka musu da alheri Amin. to Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah kai mana albarka duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk abin da muka yi na alheri a wannan wata na bana Allah karba mana Allah karba mana wannan azumi da muka yi اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا يا الله صدقوكين da muka yi Allah karba mana ayyuka na alkhairi da muka yi Allah karba mana ya Allah karba mana sallar mu Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu Allah ka gafarta mana zunuban mu ka yafe mana kusakuran mu Allah ka sa muna cikin wanda ake wa ƴantawa daga wuta zuwa aljanna ya Allah Allah duk alherin da ka raba a cikin wannan wata da Allah ka sa da mu aka raba Allah daren lailatul qadari da aka yi a wannan wata Allah sa da mu a ciki ya Allah Allah ka sa da mu a ciki ya Allah ya Allah muna roƙonka duk samarin da suke son aure ba su da hali Allah ka ba su dama ya Allah duk samarin da suke son aure Allah ka ba su dalilin yin aure ya Allah Allah ka yi musu buɗi cikin harkokin sa musu ya Allah duk wanda yake kasuwancinsa akwai matsala Allah ka yi tura da matsalar na ya Allah Allah ka sa albarka a cikin kasuwancinsa wanda yake sana'a sana'a akwai matsala Allah ka kawar da matsala ka sa albarka a cikin sana'arsa Allah muna roƙonka zawarawan mu ƴan matan mu Allah ka aure mana da su ya Allah ya Allah masu mata daidai waɗanda ba sa son su ƙara Allah ka sa musu son ƙarin su ƙara ya Allah Allah ka sa musu son ƙarin su ƙara ya Allah ya Allah ka aurar da ƴan matan mu Allah ka aurar da zawarawan mu gidajen da ake zaune lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya wanda suke da matsala tsakaninsu da matansu ko tsakanin matan da mazan Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka yi mana albarka duniya da lahira mala albarka bin ce kai ba na ka ta kallon da zaka yi musu Allah ya ubangiji saka an rama da alheri lu'uli Allah ya hana ta ganin bakin cikin kishiya Allah ubangiji sa albarka a cikin rayuwarta yadda ta gyara malam ta kula da malam muka zauna tsawon wata guda da malam ya Allah Allah ya mata tukuici da aljanna Allah ya mata tukuici da aljanna Allah ya sanya albarka a cikin zuri'arta mahaifiyarta da mahaifiyar malam Allah ya kara musu lafiya Allah ya raba ta da su lafiya wallahi muna godiya da matan da suke rike malumin mu suke gyara yanzu godiya malam Ahmad Gombe nan kullun ya fito kaga ce wani matashi ne ko kun san cewar in ba gidan ya gyaru ba ba zai fito wajen a ganshi haka ba ko ba ga wani ko garan da malam albani yake sawa zo ya baje mana ta anan kullu ko kun san gidan akwai lafiya ne Allah ya kara musu lafiya Allah ya wazuriya su albarka Allah ya wa matan su albarka Allah ya wa ƴaƴan su albarka ya Allah abinda muka roƙa Allah ka amsa mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين